بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو جمعة shashi daga watan jima'ar ula shekara ta 1441 hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da goma ga watan ɗaya shekara ta 2020 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam a wannan yammaci na juma'a za mu ci gaba da karatu ko darasi na biyu a wannan kasida ta alkasidatul muhammasa ta muhammadu ibnu albirimasi wanda aka fi sani da badamasi amma yadda yake kamar yadda zai zo a littafin albidimasi shine daidai muhammadu bidimasi to za mu tashi shafi na hudu da yake cewa ترادفت الآلام تسرى على الولا ومن عظم ما بي قد ركن ومن عظم ما بي قد ركنت إلى البلا وما لقيت عين القريحة من جلا وقد لبست نفسي من البين والقلا وبعد مزاري يا أحبتنا مرطا وجدت عذابي في المحبة أعذبا بفرط غرام للمحبة أوجبا ولو كان موتي ولو كان موتي من حياتي أقربا شرطت بأني لا أزال معذبا بنار هواكم لا أضيع له شرطا محبتكم في القلب نور لها أضاء بها أرتجي تمحيص ذنبي الذي مضى حببتكم قدما وما كنت معرضا وما زلت في دهري أرى سخطكم رضا وتعذيبه عذبا وحكم الهوى كسطا ترى دفت الآلام الآلام cututtuka ko cututtuka tara da fat suna bibiyar juna gare ni yau in wannan ciwo ya zo wannan raɗaɗi ya zo al'alam jam'u alam bilhamza alam kuma shine radadi ko zafi ko ciwo to rashin lafiyoyi daban-daban suna bibiyar juna suna sauka gare ni in wannan ya zo yau gobe wannan ya zo shine taradafat suna bibiyan juna ta tara kuma a wannan ya zo bayan wannan wannan ya zo bayan wannan shine ta tara alal wila kuma a jere yanan babu lafiya kullun cikin ciwo yake ciwon son annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da raɗaɗi na bege ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wa min uzumi ma bi kai saboda girman abin da ke tare da ni na zafin su kadara kintu hakika na karkata ilal bila zuwa tsuha shekaru na na tsuha ba su ma zo ba amma saboda girman abin da nake zozayya da shi na raɗaɗi har na karkata zuwa tsufa wa malakiyat sannan aini idaniyata alƙari hatu mai ciyo marar lafiya mai raɗaɗi mai ciyo wa malakiyat min jila ba ta haɗu da abinda zai kuranye mata wannan rashin lafiyan ba waƙat kuma haƙiƙa labisat nafsi rayuwata ta ɗaura sai kai can ƙasa mirqa ta ɗaura bargo ko zane babba ko bargo duka ana faɗa sai ka koma can min albaini saboda rabuwa walƙila da kuma ƙiyayya ko ƙauracewa amma asalin alƙila na nufin ƙiyayya an gani sai ka dawo wa bu'udi mazari saboda nisan wurin da nake ziyarta shine madinar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ahibbatana ya kuma soyana wato kamar yana kira ne su tausaya masa gashi ya riga ya daura ma kai ne bargo na rabuwa da kuma kauracewa ko kuma kiyayya da ke tare da shi duk da fassara alƙila da kauracewa nan ya fi dacewa wato ya daura bargo ga rayuwarsa na rabuwa walƙila da kuma ƙauracewa ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bu'udi mazari haka kuma saboda nisan wurin ziyartata ya ahibbata na ya kuma soyana wajattu na samu azabi wahalata shine ma'ana azabi an ai ta'abi wahalata a azaba ita ta fi daɗi fil mahabbati wajen soyayya wato duk musibobin nan da ya haɗu da su da wahalhalu da rashin lafiya ai yayi su ne saboda su to sai samu su suka fi daɗi a cikin soyayya eh bai farɗe garamin shi yasa za a ga mutum na so abu ya ta wahala ya ta wahala amma shi baya ganin wahala kai kai da a gefe kai ke kallon wannan wahala tare da shi kai ji yadda wani ke wahala saboda yarinya kaza ji irin wulakanci shi gaba ɗaya baya ganin wayannan abubuwa to al'ada so ce bi farɗi garamin saboda yawan bege aujaba shi yafi zama wajibi lil mahabbati game da soyayya in dai kana son abu to dole ne ka zama mimi mai yawan bege a kansa yawan ambatansa yawan yabansa shi ake kira bege walau kana mauti inda a ce mutuwata a ƙaraba ta fi zama kusa min hayati daga rayuwata da a ce kila yanzu na shekara hamsin abinda ya rage in mutu saura shekara goma kaga mutuwa ta fi mi ta fi kusa ko to ya ce da ina da ilimi akan wannan sharattu da na sanya sharaɗi bi an ni cewa ni la azalu mu'azzaba kada in gushe ina nan cikin wannan azaba ta su don ni daɗinta na kashi amma saboda ban sani ba shin abin da ya rage ya yi abin da ni yawa shi yasa ban sa wannan sharaɗi ba amma inda ina sane da abin da ya rage na mutuwa ta kaɗan ne to da na sanya sharaɗi kada in gushe akan wannan azaba ta so da nake yi binare hawakun saboda wutar son ku la udhi'u lahu shar'a kuma ba zan wulakanta wannan sharaɗi gare ku in na ɗauka ba zan rike shi in gana cika shi mahabbatukum son ku an gani nurul laha haske ne ga rayuwata a a fil kalbi wanda ya haskaka a cikin zuciyata biha da wannan son ne artaji nake kaunar tamhisa zambi a shafe min zunubaina Allah zai ma ba wanda ya gabata a rayuwata hababtukum na so ku kidiman lokaci mai tsawo da ya wuce wa ma kuntum uridan kuma ban taba kasancewa mai bijirewa akan wannan son ba ina nan akan haka kai wa ma zultu ban gushe ba fi dahari a tsawon zamani na ara su ina ganin fushinku da kuke yi gare ni rida yadda ce gare ni don kun yadda da ni ne inda ba ku yadda da ni ba dama ba za ku ma ya fushi da ni ba hmm yushe za za a ga mutum da son abu abin ya yi mai wulakanci kuma sai shi sai shi ƙara makalewa sai ce wai don ana son sa shi yasa aka yi masa wulakanci to shi da yake faɗa ai in ba ta so na da ba za ta wulakanta ni wa ta'azibahu sannan azabar so zuwa gare ni azaban shi ya fi komai daɗi a wurina wa hukumul hawa kuma duk hukuncin da so ya yi gare ni kisfa adalci ne gare ni ba da damuwa to kaji yan soyayya wa'anda sun ka iya soyayya fa sai ka ƙara ba gaba ƙalbi zuciyata madaddahari tsawon zamani malawa bai karkace ba an hubbikum akan son faƙalbi zuciyata madaddahari tsawon zamani malawa an hubbikum bai taɓa karkata ko da ƙwaya a zarra ba ne daga barin son ku kenan tun san da ya fara soyayya mai yana nan yana yi walau annahu ko da ko zuciyar nan tawo yusla za a ƙona ta bi harri lazzaljawa da zafin wutar lazza na bakin ciki ko da za a ƙona zuciya ta wallahi ba zan bari ba zan ci gaba da yi sai dai in na mutu eh fa gairuka sai ka ƙara ba gaba fa gairuka waninka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa haƙƙil hubbi na rantse da gaskiyar son da nake maka masawa bai taɓa zama a cikin zuciya a cikin zuciyata ba kun gane abin fagairuka waninka kai annabi sallallahu alaihi wa sallam wa haƙƙil hubbi ina rantsuwa da gaskiyar son da nake maka masawa fihi bai taɓa zama a cikin zuciyata ba kai kaɗai ne eh wahadaka hmm akhal hawa can gaba eh wannan shine matsalar luga don ka san larabci baka iya cewa ka bude littafin luga wai ka karanta dole sai ka je wajen malamai ka zauna sun yi maka bayani saboda akwai takadimi da ta'khiri an fahimta musamman albidimasi yana cikin waɗanda yake da wannan sarƙaƙe to haka kawai don kaji larabci ba ka yi ɗauka wa inda littattafai ka karantar da kanka sai ka kasa fitar da ma'ana akal hawa ya kai ɗan uwa ya kai ma'abuci so wannan ne da'i ne kira ne ma'ana za ka kaddara ya'un ya akal hawa shi yasa aha ya zo mansu gaga ismun ne min al-asma'il khamsa aw sitta turfa'u bil wawi niyabata an yadhammi ko watun sababin alifi ne ya bata anil fati to kaga me yasa aka yi masa nasaba shine saboda ne da'i shi kuma munada in ya zama mudafun to dole ne sai ya kasance mansubu akal hawa ya kai ma abuci so sai ka ce fala taksha kar ka ji tsoron suhuta ka sauka ƙasa fala taksha kar ka ji tsoron suhuta fushi alaika a kanka sai ka koma baya kuma ba'adal hubbi minhum bayan su waɗanda kake so suna son ka madaddare ni kuma a tsawon zamanin gidaje guda biyu duniya da lahira kenan ba'adar riga in dai ka samu yarda daga gare su to kar ka ji tsoron wai za su yi fushi a kanka mutum ne ya ce ya kamar Allah da ya ce rabbi Allah anhu eh haka su ba za su ji tsoron kuma wani fushi zai biyo daga baya daga Allah ba to shine yace maka akhal hawa ya kai ma abuci son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko son mutanen kirki fala takhsha karka ji tsoron suhba alaika wai fushi akan ka ba'dal hubbi minhum bayan son son da kake musu madaddare ne ba'dal riba tsawon zamanin gidaje guda biyu ko nan duniya ko ma dai lahira ba a zafiza bayan sun yarda kuma da kai fabaharul hawa gulbin so so ko soyayya sa'abun wallah yana da wahala ka ce ka tsallaka shi ka yi iyo ka ƙetare gulbi na soyayya ya ce yana da wahala sa'abun kuma famarra majaddahu duk wanda ya nemi ƙetare wannan gulbi na soyayya to akwai aiki tare da shi ta jarra ta asassabi zai kwankwaɗi kofin ruwa na hankuri zai samu kofi na hankuri ya kwankwaɗa ma ciki don akwai ƙasƙanci tare da shi duk wanda ya ce sai ya so abu kuma sai ya mallake shi to ta jarra'a ka sassabri haƙan kuma da gaske ba da wasa ba sai ya kwankwaɗe ka asu kofin asabri haƙuri da juriya ko ba haka nan ba saboda wahalhalu za su biyo baya da wulaƙanci da ƙasƙanci da rashin da tunani kullum abin nan kake tunani wabar da kuma sai ya kwamfaɗi sanyinsa zai wahala amma daga baya kuma in ya mallaki abin kuma shi kenan sanyi zai biyo baya saluni to ku masu soyayya ku zo ku yi min fatawa in ba ku amsa don mu muka san su yace ku tambaye ni ujib zan ba ku amsa fal umru shekaru ko rayuwa na haza faqadahu yana kusa ga karewa kuma cikin son aka rayu kaga an san soyayya kenan ala ku saurara inna baharal umri hakika tekun rayuwa adaraktu haddahu ni na riga na cimma iyakansa kai annan kana shirme ni shekaru gulbin rayuwa na riga na kai ƙarshe ne wa ma nazarat aini idaniya ta bata kalli shabba gefe libaharil hawa ga tekun soyayya ba har yanzu har yanzu ijiya ta ko gaba bata kai ba ko gaba bata gani shi yasa ya ce maka can fa barul hawa sa'abun faman rama jaddaku shi ma ya daɗe yana iyo yana son ya tsallake wannan teku na soyayya to ya ce har yanzu ga kuma shekaru ne sun kai dab da ƙarewa amma ijiya ta har yanzu ko gaba tekun soyayya ba ta gani ba kaga wale a kai ƙarshe min albu'udi saboda nisan da ke tsakanina da shi sai ce udul wasili itaciyar saduwa minne daga gare ni ƙadizawa ta riga ta bushe wa harrul jawa zafin bakin ciki wal hajiri ya kamata sai zan wa harrul hajiri kenan wal hajiri da kuma zafin ƙauracewa ƙadikawa kalbiya ya ƙona zuciyata da hakika ta mallaka ne so ya mulke ni ya zama sarki gare ni ya mallake ni kidiman lokaci mai tsawo wa qadisawa kuma ya riga ya zauna fil kalbi a cikin zuciyarta ba usirtu an kamo ni a matsayin fursunan yaki bi hubbi saboda dai son da nake yi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wastaratani al hawa soyayya ita ta mai da ni bawa ta mai da ni bawa yanzu na zama bawa bani da yanci wa qadi li mai yi min hukunci alƙali na li game da so afta ya yi min fatawa kuma walam yaku bai kasance mushtaqqan mai ƙetare iyaka game da hukuncin nan ko game da fatawan nan tasa ya riga ya bani fatawa ya bani ya bani amsa kuma ba zai zama mai zalunci a kan wannan ilaihi ara sa'ayi ilaihi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ara nake ganin sa'ayi wannan tafiya tawa duk tafiyar nan da nake ta soyayya zuwa ga annabi nake ganin ta wa farta tadarru'i da kuma yawan tawalu'u na kankan da kaina wujuban kuma ina ganin sa matsayin wajibi gare ni walau fihi alimu tawajju'i ko da ko a cikinsa akwai zafin ciwo na gare ni alimu ne ba alima ba walau fihi alimu tawajju'i ko da a cikinsa akwai zafin ciwo gare ni dai zan na dai ɗauke shi matsayin wajibi kuma zan yi usirtu an ɗaure ni an kamo ni a matsayin bawa fursunan yaƙi bi hubbi saboda sona lil habibi ga masoyi na sallallahu alaihi sallama bi ajma'i kuma gaba ɗaya dina an ka kamo ni wa ma malakatu nafsiya babu abin da rayuwata ta mallaka siwa faidi ba faida ba siwa faidi admu'i in ban da zubar da hawaye na sai ce wa hal yalla shin tambaya ce istifham shin yamlikul ma'asuru kamammen bawa na iya mallakar qabda qabdan jinkar wani abu wala basta ko shimfiɗa wani abu wanda aka kamammen bawa shine almasu bawan da aka kamo aka tsare shi aka hana mai yawo aka hana mai shakatawa aka hana mai yayi yadda yake so to yanzu wannan zai iya mallakar jimkan wani abu ko shimfiɗa wani abu tunda a ɗaure yake shi kansa shi kanshi yana buƙatar yanzu ya walwala wa illam anal waslan ko da ban samu saduwa ba da kai sallallahu alaihi wasallam fa ya karba marji ya bakin cikin dawowata wa ya tula afkari ya tunane na mai tsawo wa ya su a mabja'i ko mabji'i wa ya su a mabji'i ya mummunan wurin kwanciyata wa kadi na zahat sai ka ce wa kad haƙiƙa adamu'i hawaye na nazahat sun tarare sun tsayi sun zube min shiddatul waje da saboda tsananin bakin ciki ko ka kalla idanuna ba ba su da hawaye wa qad nahilat adlu'i awzuna sun rami mimma ulaqihi saboda abinda nika haduwa da shi na zafin su wa qalbi zuciyata barahul wajdu bakin ciki har ya feƙi zuciyata ta koma da kasan feƙaƙƙen alƙalami ta feƙe ta zaizaye auƙaƙahu ko kuma kai ta ma kakkace zuciyar ƙaɓɓa matuƙar kacewa walamma lokacin da hadin ne yaƙi mai gargada 'yan raƙumma hada ya gargada raƙummansa shi an zo za a yi tafiya kowa ya fidda abin hawansa za a je a kai ziyara ga madina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to dama in an kai in za a irin wannan tafiya akwai wanda ake kira hadi alhadi shine mai gargada raƙumma to lokacin da shi mai gargada raƙumma ya fito hada ya gargada wayannan raƙumma din bi himmati sai zan shi bai samu zuwa bai da raƙumin da zai fita da shi sai ce to amma tun da baya ni da dama ganiya ta ku rika ku da ita kuna nan kuna tafiya har ku isa madina tare da niyyata shine ma'anar walan ma hada hadan niyaki bi himmati lokacin da mai gargadar raqumma ya gargadar raqumma bi himmati tare da niyyata taqatta'a qalbi sai zuciyata ta yayyanki saboda jin zafin an fita za a kai ziyara madina ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ni ba wabtilu wabtulitu aka jarrabe ni bi kurbati da bakin ciki na wa farakani sabri hankulin da nake tare da shi ma ya rabu da ni wa ruhutu ne koma gidana ko mazaunina bi husurati da takaicina da nadamata in an ce alhasru shine takaici da nadama alhasru shine hasara da tabiwa da kha'u amma alha hasra shine takaici sannan sairu za'ani a hibbati tafiyar masoya na lokacin yamma azza'anu tafiya lokacin yamma shi kira azza'anu a larabci to su waɗancan matafiyan da suka bar shi sun fita lokacin yamma to shine yace tafiyar masoya na lokacin yamma wa sharrada naumi shi ya kore kwana na gaba ɗaya na waye gari ba na kwana saboda tunanin sun tafi sun bani wala kaitu ne haɗu da ƙahaɓan talauci ba'adal hisbi bayan yalwa da nake cikinta min wasani daga bacci na ma'ana da yana da kwana bacci da yake yi wadatacce amma yanzu tunanin an yi tafiya za a je inda masoyi ne ba da shi ba to sai talaucin kwana ya same shi bayan da yana da yarwar kwana eh yanzu kenan ko yana son yayi kwana bai dami babu hali saboda talaucin kwana ya same shi amma da yana da duk sanda yake son yayi bacci da yana iya yi amma yanzu ba zai iya ba sai mu tsaya nan in muka dawo sai mu tashi baiti na gaba ilal mustafa fi dahari tayyibu ma'khazi nabiyyi wa mahabubi minan nari mankizi ko munkizi shi ya fi dacewa abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi ya fi subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh